بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bude godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan safiya safiyar asabar 25 ne ko ko da shida 25 yawa da shida yawa 26 ga watan rabi'in al'awwal shekara ta 1436 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne 17 ga watan daya a shekara ta 2015 na lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya littafi dai na tahowa kusa da ƙarshe za mu tashi yau darasinmu na 94 ne ko? na? makon da ya gabata ba da uku muke ba? to tayi da biyar kenan zai zama na'am a darasi na cis'in da biyar wanda kuma za mu koma cikin littafin gundarinsa ne ba sharhin da kuma ta'aliƙin malin sali ali shek wanda ya ɗau mana lokaci muna binsa wajen darasi uku ko yau za mu koma cikin asalin littafin za mu tashi inda yake cewa walan ma kana linqita'u ila al-magharati wal bawadi min al-bid'i allati lam yashra'ha Allah wa rasul rasuluhu ko nan ne yawa to dan zancen mu tuno shi yadda ya kamata a can shafi na 165 muka dan matsa baya za mu ga inda ya ambata mana cewa wa yujadu li ahli al-bid'i wa ahli shirki almutashabbihina bihim wato yan bid'a da masu shirka waɗanda suke koyi da su daga cikin masu bautar gumaka ma'ana da yan bid'a da kuma masu shirka da waɗanda yan bid'a suke koyi da su daga ma'abuta bautar gunki da kiristoci da kuma batattu daga cikin musulmi akan samu suna da wani ahwal ahwal shine wani abin mamaki da zai dan faru wanda zaka sa shi a layin khawariq khawariq ne wato abubuwa ne suka keta al'ada suka saba wa al'ada ba a saba ganin su ba wani su yake nufi da ahwal din wani yanayi shine ma'anin ahwal a indal mashahid a wuraren abin nan kaburuka mashahid musamman kabari da aka yi masa wani gini na musamman har masu damuwa da shi suke zuwa masa ziyara wasu mahaɗawafi suke a wuri yace suna zaton cewa waɗannan abubuwa da suke gani na ahwal ɗin karamomi ne alhali ko daga shaidanu ne ya ga mana misalin aje a aje wando wando fa sai a aje shi sai a ganshi ya kulle kansa da kansa sai ya kulle ya dauru ma'ana kamar wani ne ya daura alshi aljani ne ya daura shi a ko kuma a samu wani mai farfadiya sai a sa shi a kan kabarin sai su ga shaidaninsa wani shaidani ya fito a wai daga jikinsa shine aljaninsa ya rabu da shi shi kenan sai a ce ayi saboda an kai shi kabarin ne aljanin ya fito ya tafi ya bar shi don haka ya warke duk waɗannan abubuwan shaidanin ne suke aikata su domin su batar da su idan mutum ya karanta ayatul kursi a wurin ya karanta da gaskiyar nufi to irin waɗannan abubuwan sukan ɓaci su tafi su lalace sai Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan mai harka da shaidan din ko mai harka da aljanin sai lamarin sa ya ɓaci ya lalace kuma sai aljanin nasa ya tafi ya bar shi domin kuwa tauhidi yana kore shaidan yace musamman shi yasa har aka samu wani bawan Allah wata rana wani ya dauke shi wani aljani ya dauke shi duk da wannan na samun karanta ina koma mana bayan ne don mu koma mu ci gaba daga inda muka tsaya yace wali hadha hamala ba'dhum ko hamala ba'dhum fil hawa wani aljani ya dauki wani daga cikin su yana rike da shi a iska sai mutumin shi da kansa da aka ɗauke shi faƙala la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah fa saqata sai faɗo ƙasa saboda me aljanin baya san a faɗi la ilaha illallah ya fi so a faɗi shirka ana faɗan la ilaha illallah sai yadda mutumin sai ya tafi yace wa mithlu hadha wa mithlu an yara ahaduhum ko ahaduhum anna al-qabr qad inshaqqa misali wani daga cikin su zai iya ganin wai kabari ya bude wa kharaja minhu insanu wani mutum ya fito daga kabarin fa yadhunnuhu almayyita sai zaci cewa mamacin ne da aka binne a ciki wa huwa shaytanun alhali kuwa aljani ne wa hadha babun wasi'un la yattasi'u lahu hadha almawdi'u yace wannan babu ne mai fadi sosai dan wannan wurin ba zai isa mu bude da magana ba to sai mu tafi can shafi na 169 mu tsallake sharhi na muka karanta a wannan kwanakin sai ce walan ma kana linqita'u ila al-magharati wal bawadi nan ne inda zamu tashi yace yayin da yankewa mutum ya bar gidansa ya bar iyalinsa shine inqita'i ya koma ila al-magharati zuwa ga koguna kogo na cikin duwatsu wal bawadi da kuma badiya bayan gari can jeji mutum ya koma can yayin da waɗannan abubuwa suka kasance minal bida'i suna cikin bidi'o'i allaci lam yashra Allahu wala rasuluhu wadda manzan wadda Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su shar'anta su a rika yin haka ba mutum ya bar gidansa a ce ibada sai ya tafi kogo zai yi ai ba san wannan ba zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ake ba kowa annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa yake ibadarsa wannan lamari ga asalinsa yau za mu ji yaushe aka fara irin wannan abu ya ce yayin da wannan abu ya zama suna cikin bidiyo'in da Allah bai shar'anta ba manzon Allah masallar salama bai shar'anta ba sarati shayatinu kafiran ma ta'awi ilal magharati wal jibali tunda aka fara waɗannan abubuwa to sai shaidanu aljanu da yawa suka samu wuri a kogo suna kwana saboda su rika batar da mutanen da suke zuwa nan da sunan ibada za su yi shi ne asali inda aka rika fara samun waɗannan abubuwa ya ce misli magharati dami to nan malam ibn timiya saboda faɗin leƙe-leƙensa da saninsa ga tarihin waɗannan abubuwa ya ambato mana misali misali na kogo kogo da duwatsu da ake zuwa ya ta faɗa mana sunayen da yawa bayan ya gama ina jin ya bai bayyana ba a nan a wasu daga cikin littafansa ya ambata kuma in ba ku manta ba a darasin minhaji sunna can baya mun taba wannan zancen ya saki ya taba ambata mana waɗannan koguna din cewa wasu suna zuwa su yi bauta suna yi itikadin cewa wai akwai rijalul gaibi a wurin in ba ku manta ba to asalin abin kamar da muka taba ambatawa a can ya faɗa a wurare da yawa a littafinsa yana cewa asali da can a baya lokacin magabata can baya manyan malamai idan aka fita yaƙi akan fita yaƙi akan kuma fita wani abu da ake ce ma rabat ribat ko ribat ribat shine fita wurin fugur fugur jam'in fagra fagra ita ce makafa da ake tsoron abokan gaba za su shigo to akan tura sojoji su je can su zauna su yi ta kwana suna gadi saboda tsoron abokan gaba za su zo to lokacin da ake yaƙe-yaƙe tsakanin daular musulunci da daulolin nasara daban-daban a wancan zamani musamman ariyan rum musamman nan tunda a sham zai kawo mana sunayen irin waɗannan kogunan lokacin daular ruma mun sani a ɓangaren sham take sham nan duk abin da shafi palestine to akwai irin wannan duwatsun manya-manya da koguna to sai aka rika tura sojoji suna kwana a can tunda kun ga lokacin sanyi mutum yana buƙatar inda zai fake lokacin ruwa haka to irin wannan kogon sai aka rika samu ana ɓoye sojoji suna kwana duk lokacin da abokan gaba suka zo wuce za a iya kawo hari ba tare da an buƙaci a je cikin garuruwa a taso mutane a lokaci guda ba to wannan shi ya haifar da lokacin jihadin ake waɗannan magarat din wannan kogunan mutane suna kwana a ciki to lokacin da kuma abubuwa suka wuce aka ci ƙasashen rumawa da yaƙi ya zama duk waɗannan eriyoyin sun komo ƙarƙashin musulunci kun ga ba buƙatar ribatsin to da mutane suka koma sojojin suka koma cikin gari suka zaman su sai aka samu wasu saboda fitinu da sukan auku a garuruwa lokacin yaƙe-yaƙe tsakanin komo da fitinun da harkar siyasa tsakanin ƙasashen musulmi ɗin a junansu sai malamai masu tsoron Allah masu gudun fitina da addininsu sai su bar gari sai su koma can su ɓuya su ta bautar su mun fahimci wani abun asalin abun kenan to ana nan ana nan sai masu bid'a suka mamaye wannan abu kuma suka koma sai suka ɗauki cewa wata falala ce ka koma kogo kana ibada amma asalin abun kun ji shi to daga baya kuma shine zama haka to da shaidanu aljanu suka lura akwai karkatattu suna son irin wannan abu sai su ma aljanun aka samu suke komawa can suke kwana suka samu wasu wurare ana har ana ganin abun mamaki a wurin sai a ce ai wannan kogon akwai rijalul gaibi akwai mutanen boye a ciki to wannan shine asalin da kuke ji ana faɗa akwai mutanen boye a wani kogo akwai kaza akwai kaza Allah sa an fahimta to sai kawo mana yanzu irin waɗannan koguna din gashin abin nan jam'in sa koguna ake cewa kogo hmm? yawwa to daidai ke da jam'in kogi kuma kenan hmm? a hausance na sani kogi daban amma me jam'in kogi to koguna to da koguna da koguna yawwa mai harshen da ma na kalma daya jam'in ta biyu abin da nake so kenan ku ji cewa wannan jam'in sa iri ɗaya ne da kogi to yace mithl magharatid dami akwai wani kogo sunansa magharatid dam wai kogon jini shi asalin sa wannan masu zuwa wurin suna itikadin cewa wai a wannan kogon nan ne kogon da jinin kabila jinin habila yake wanda kabila ya kashe mun san dai yasar kabila da habila yau wai a nan jinin yake kuma har wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sun taba zuwa da shi da Abubakar wannan kogon jifa Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan gumba an ce wai ya taba zuwa har ya samu kabilan yace ka rantse cewa wannan jinin ka ne ya rantse cewa wannan jinin sa ne da kabilan ya zubar aka ya kashe shi a haka ne zancen ki ko kabilan ya kashe habila ko to ya rantse masa cewa eh wai haka aka yi to shine kuma wai har ya roƙe shi ya zama cewa wannan wurin ya zama wurin karɓar addu'a in ji fara tatsuniyar masu faɗin wannan zancen shi ke nan sai aka ɗauke shi wai wurin karɓar addu'a ne sai a rika zuwa a ce wai ainihin ne wurin jinin habila da ƙabila a jinin habila a nan ne aka kashe habila don haka jinin yana nan ma in mutum ya je zai gan shi kuma in ya roƙi allah a wurin allah na karɓar addu'a shi ke nan sai ya zama ana zuwa ana ibada a wurin bidiyo'i suka kuma kankama ana yin abin da ake so Allah sa dai mun fahimci abin nan yawwa to shine sai yake cewa misal magaratid dami tatsuniya ce wannan ƙarya ne eh amma dai sunan wurin kenan bi jabal qasiyun a wani a wani dutse ana ce masa jabalin qasiyun sunani dutse ne shi ma sunansa qasiyun shine idan mutum yana zaune a wurin ko mutanen da suke wurin in an samu wani mashhurin malami ake ce masa wani qasiyuni shine asalin da kuke ji ana faɗa sunan dutse ne a wajabal lubnan da kuma dutsen lubnan allazi bi sahil sham wanda yake gabar sham wajabal fathi bi aswan bi misr akwai kuma wani dutsen ana ce masa jabalul fathi shi kuma a garin aswan a misra wajibalin bin rum da kuma wasu duwatsun a rum a ƙasar rum wa khurasan da ƙasar khurasan وجبال بالجزيرة da wasu kuma a jazira jaziratul arab wurare daban-daban kamar yaman to gairi zalika da makamancin waɗannan wajabalin likam haka shi kuma wani yake eh wani kogo ne ai wani dutse ne shi kuma a bangare a cikin kasashen rumawa yake sunansa kenan jabalul likam wasu su rubuta jabalul likam wasu su rubuta jabalul lukam da bamma da yazo kamar a kutubul buldan da geografiya mai da na duba da kuma abin nan jabalul ahyash wa jabalul sulan qurba ardabil da kuma wani dutsen sunansa dutsen sulan a kusa da garin ardabil wa jabalul shuhnak da wani dutsen shi ma sunansa shuhnak inda tabriz a garin a bangaren tabriz can cikin farisa wa jabalul mashkur da wani dutsen sunansa mashkur kun san sunan abubuwa kamar da laraba suke ce al-asma'u la tu'allal ba sunan wasu abubuwa ne zaka ce ma'anar su kaza ba sunan wurare ne kamar ka ce dutsen habude ba zai faɗa mana me ma'anar habude hmm na yi unguwar ko to kamar irin wannan suna ne wa jabal mashko a inda aqshuwan wanda yake garin wurin aqshuwan wa jabal nahawand da kuma dutsen nahawand wa ghairi zalika min aljibali da kuma dai makamantan waɗannan na duwatsu allaci ya bunnu ba'dun nas wanda wasu mutane suke zato annabi ha rijalan min salihin cewa wai akwai wasu mazaje mutane daga cikin salihan bayi min al-insi na daga wato dan adam wa yusammuna hum rijalul ghaibi wa ana kiransu rijalul ghaibi wa inna ma hunaka wa inna ma hunaka rijalun min al-jinni ba komai ku a wurin banda mazaje na aljanu ba wasu mutane daban sunan su rijalul ghaibi wai suna can suna buya suna ta ibada don haka in kana son ibada ka ta karbu ko addu'ar ka ta karbu ka rika dan zuwa wurin za su yadda da kai kuma Allah zai yadda da kai wannan duk tatsuniya ce yace fal jinnu rijalun kama annal insa rijal su ma aljanu maza ne akwai mazaje a cikin su kamar yadda mutane ma akwai mazaje a cikin su dan ya tabbatar mana wannan sai ce qala ta'ala Allah madauki ya faɗa mana a cikin suratul jinni wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa yace kuma lalle akwai wasu mutane daga mazaje daga mutane suna neman tsarin mazaje daga aljanu kuma sai su ƙara musu taɓewa da kaucewa daga hanya da kuma sabo shine rahaqa da bata da karkata daga hanya wannan kun ga ya nuna mana ashe asalin alakar akwai ta tsakanin dan adam da aljini kuma sannan cewa in an yi ta bata ake samu kun gane gashi nassin qur'ani ne cewa wasu mazaje daga mutane suna neman tsari daga mazaje daga aljanu kuma sai aljanun su kara musu bata ashe ba a samun wani abu na shirya daga wurin su ai ce wa min ha'ula'i man yadhharu bi surati rajulin sha'rani daga cikin waɗannan za ku ga akwai wani zai fito yana bayyana da surar wani mutum mai yawan gashi a jikinsa shine sha'arani mutum duk jikinsa gashi yawwa a sha'arani jilduhu yushbihu jilda ma'iz za ga fatarsa fatar jikinsa ta yi kama da fatar abin nan taure fayuzannu an anna ko fayuzannu man la ya'rifuhu annahu insiyun wanda bai san shi ba sai ya tsammani ya zaci cewa ai dan adam ne kaga ko kai kaga mutum da fata fata jikinsa irin ta taure gashi duk ya fito a jiki ai kaga zaka ba ba zaka ce mutum bane wani to amma su ya kai ga lokacin akan gansu din sai ai tsammanin mutane ne amma ashe ashe kuwa aljanu ne suke fitowa da irin wannan sura din mun fahimci zancen yawa to sai yake cewa wa inna ma huwa jinniyu alhali ko aljani ne ويقال بكل جبل من هذه الجبال kuma har su masu wannan irin aƙidun suna cewa a kowanne dutse daga cikin waɗannan manya-manyan duwatsu da aka ambata akwai al'arba'un al'abdal waliyan nan da sufaye suke yadda a su waliyai abdal ko su guda arba'in waɗanda mun sha magana dai a kansu suwa ne kashe-kashen abin nan wannan waliyai nasu akwai autadu akwai gautu shine can sama akwai autadu akwai kuma budala'u suna waɗannan abdal ɗin guda arba'in to kowanne wai da aikin da aka basu akwai wanda ma gaba ɗaya turakun duniya wai a hannunsu suke su ne autadu waɗanda komai sai da su duniya ma za ta tsaya inda take kaga duk waɗannan abubuwa ne da sufaye suka kawo duk su ɗauke rububiyar Allah a nuna maka rashin muhimmancin ta cewa akwai wasu mutane wai dan adam zai kai matsayin da zai zama kamar aikin Allah yake sai ga to Allah mai Allah subhanahu wataala duk an dauke masa haƙoƙin sa wannan abun shine ba daidai ba sai ce wa haula illazina yuzannu annahumul abdal yace waɗancan mutanen da ake tsammanin wasu budala'u ne ko su ne abdal din hum jinnun bi hadhihi aljibal aljanu ne da a wannan duwatsun ba wasu abubuwa bane ba wasu waliyai abdalu mun yi magana akan wannan ya zo a wasu riwayoyi maganar akwai amma amma abin nan isnadin ba ingantacce bane da yake magana akan waɗannan lamura din wanda kuma suke ganin ko isnadin ya inganta to ana nufin salihan mutane ne a cikin mutane ba wani abu da suke da ya kai haƙƙin rububiyya na Allah subhanahu wata'ala yace kama ya'rifu zalika ko yu'rafu zalika bi turuqin muta'addida kamar da dai ake sanin wannan ta hanyoyi daban-daban wa hadha babun la yattasi'u hadha al-mawdi'u li bastihi wannan babi ne wanda wannan dan littafin ba zai isa a buɗe da magana akan wannan ba nake ne ibnu timiya akwai da yawa irin wannan zancen in ya so ya shiga gonarsa sai mu rasa ma inda zamu je idan shi yasa in ka kalli littafansa da yawa zaka samu wannan zancen in ka karanta kitabul istiqama ya taba ambata muku kitabul istiqama mujalladi biyu ne mai kyau yana cikin littafai da ba dan tsawon su ba da kila ma koma mu karanta shi amma mujalladi biyu za a dade ana yi kuma littafi ne dai da yake magana dai akan shi ma irin waɗannan abubuwa din na warware rikice-rikice da suke da alaka da harkokin sufaye da abin da ya shafi hakikar yadda mutum zai gyara zuciyarsa ta hanya mai kyau din ta hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka ga a can ya ambaci irin waɗannan maganar jibal din duwatsun da kuma koguna din haka nan a cikin manhaji sunna ya faɗa a littafai da dama dai zai faɗi wannan kuma ya tambihi to shi yasa kuma ko ina in ya dan tsokano zancen sai ce wannan gurin ba zai isa ba yawwa to nan din ma gashi abin da ya faɗa sai ce wa zikiri ma na arifuhu min dalika wannan wuri ba zai isa don ambatan abin da muka san shi mu ma na wannan abun ba sai ce fa inna qad ra'ayna wa sami'na min dalika ma yatulu wasfuhu fi hadha al-mukhtasar yace haƙiƙa mu mun gani kuma mun ji min dalika daga irin wannan abubuwa din ma yatulu wasfuhu abinda siffanta shi zai mana tsawo fi hadal muktasar a wannan takaitaccen littafin ba zai yi mu iya samun lokaci da za mu iya buɗaɗa mu ba ku labarin waɗannan al'amuran ba da zancen za mu yi to shi kansa yana nufin kuga ibnu taymiya zai iya rubuta ma littafi kenan akan wannan zance allazi a kutiba liman sa'ala wato wannan littafin wanda dama aka rubuta shi ga wanda ya tambayi an nadhkura lahu mu ambata masa min al-kalami ala awliya illahi ta'ala ma ya arifu bihi jumala zalika wato don mu ambata masa zance akan waliyan Allah abinda mun rubuta masa din zai san wasu jumloli na waɗannan al'amura din ce asali wannan littafi kamar da abin da ke faɗa mana anan shine wannan littafin tunda dama na rubuta shi ne domin bayanin menene wasu waye waliyan Allah kuma a bambanta su daga waliyan shaidan to in nace zan fita kuma daga nan in shiga bayani akan wannan irin kogo wane kogo kaza kogo kaza ga irin ibadar da ake da aljanu da sauransu wannan shi kansa zai batar da mu ya fidda mu daga hanyar da muke magana akai mun gane dai zancen sa to sai sai ya dawo kuma wani zance ce wannan su fi khawariqil adati ala thalathati aqsam mutane dangane da abin da ya shafi abin da yake ta al'ada to sun kasu kashi uku mutane dangane da abin da ya keta al'ada sun kasu kashi uku ne ma'anar keta al'ada abin da muka saba faɗa abin mamaki da zai auku a ganshi ya faru a hannun wani to sun kasu kashi uku nan zai mana bayanin mutanen ne dangane da yadda su da waɗannan abubuwa ba nau'in abubuwan ba nau'in abubuwan ya gaya mana a baya ko abubuwan mamaki akwai karamomi akwai abin nan mu'jizozin annabawa ko ko ayatul anbiya akwai kuma karamomin waliyai akwai kuma harkar shaidanu a ya gaya mana wannan to yanzu wannan kashi ukun da zai faɗa mutane ne dangane da yaddar su da wannan abun yana aukuwa ko baya aukuwa akwai wanda suke karyata ma suna cewa karya ne su ba su yadda akwai ba an gane nan can sai ce ismu wani kashin na mutane yukazzibu bi wujudi zalika li ghairi al-anbiya yana karyata wannan samuwar wannan abun ga duk wani wanda ba annabi ba akwai wanda ba su yarda da karamar waliyai ba mun gane wani ai mun taba faɗin wannan kamar mu utazilawa suna ciki ba su yarda ba su ba su yarda wani wani abin mamaki ma na ukuwa ba gaba ɗaya sa ce duk ƙarya ne to yace wa rubbama saddaqa bihi mujmalan yace la'alla zaka samu wani ya gaskata a dunkule amma da za a bashi tafasil mun san mujmal shine abin da ke a dunkule mufassal kuma abin da aka rarraba shi a wato daki daki aka yi bayanin sa da za a kawo musu abu daki daki ba su yadda ba amma kila su ce i mun ji annaba suna kaza ko akwai karamar waliyai to amma a ce abu kaza an ga wani ya aikata a ce ai karama ce za su ce maka ƙarya ne ba su yadda ba mun gane wannan ma'ana dai wannan bangare na mutane ne masu ƙaryata karamar waliyai um, sai ce wa kazzaba ma yuzkaru lahu an kafiri minan nasi kuma ya ƙaryata abinda ake bashi labari dangane da mutane da yawa wane ya yi kaza wane ma ya yi kaza wane ya yi kaza ai an taba ganin wane a hali kaza duk zai ce maka wannan duk ƙarya ne likaunihi indahu laysa min al-awliya saboda kasancewar shi wannan da aka ce yayi wani abun mamaki din a wurinsa shi bai ga cewa waliyi bane ina so ku kasa abin ku fahimce shi yadda ya kamata akwai waɗanda su asali ma ba su yadda babban da annabawa babu masu wani abin mamaki kun gane wannan akwai kuma wanda za su ce i mun yadda akwai karamar waliye amma in aka ce ga wata kissa ko ga wani labari an samo malam ne ko shehu ne an ga wani abu kaza dangane da shi na mamaki sai sai kai Allah ƙarya ne saboda me saboda su basu yarda shi din waliyi bane kun gane wannan wani wani kashin ne daban amma a babun dai masu ƙaryata basu yarda ana yi din ba sai ce wa minhum daga cikin mutane har yanzu man yadhunnu akwai wanda yake zaton anna cewa kulla man kana lahu nau'un min kharqil adati kana waliyan lillahi akwai mutanen da suke zaton kawai duk mutumin da yake da wani abu dai na ban mamaki ke aukuwa a hannunsa to kawai ko ma meye shi sai a rufe ido a ce kawai daga an ga abun mamakin to waliyi ne kun ga wannan kuma wani nau'i ne daban yawwa kenan zai yi wanda ma ba waliyin ba dan an ga abun mamaki ya auku a hannunsa sai a sashi sai a ce me sai a ce wani waliyi ne to wannan da wancan na farko masu karyatawa wannan kuma kun ga su wane ne masu tabbatarwa suka wuce iyaka da'iman dama inda ake samun matsaloli kenan wani ya ce abu ba daidai bane sai tafi can gefe guda wani kuma ya ce abu daidai ne kuma shi ma yayi nisa wajen tabbatar da shi to ina gaskiya take a tsakiya take to za mu ji sai ce wakilal amrayni khata'u duk waɗannan lamuran guda biyu da masu karyata waccan da masu tabbatar wannan su tabbatar wa wanda ma ba waliyin ba su ce masa wali yace duk kuskure ne wali hada yace don haka tajidu anna ha'ula'i cewa waɗannan yadhkuruna suna ambatawa anna lil mushrikina wa ahli alkitabi nusara'u ko nusara'a eh anna lil mushrikina wa ahli alkitabi nusara'a cewa mushrikai da ahli alkitabi suna da mataimaka da suke taimakan su yu'inunahum ala qitalil muslimin suna taimakon su akan yakin musulmi wa annahum min awliya illahi kuma cewa su din waliyan Allah ne kun fahimci wannan zancen kuwa ba ya zo ya ce mana waɗannan bangarori guda biyu duka kuskure bane to sai ce mana wali hadha tajidu anna haula'i su waye haula'i nan zai kawo mana haula'i da ula'ika a cikin wannan siyaƙin da zai kawo to yace haula'in nan yana nufin waɗanda ya ambata na ƙarshe suna masu ra'ayi na ƙarshe waɗanda kawai suna lura da duk wanda aka ga wani abin mamaki a hannunsa sai a kira shi waliyi to wannan kun ga shi yasa suka shiga har daga yahudawa da kiristoci suna tsammanin su waɗannan masu wannan ra'ayin kenan suna tsammanin za a iya samun ba yahude waliyi kirista waliyi saboda me saboda sun ga wani abin mamaki ya auku a wajen yakin da suka yi da musulmi kun gane zancen sai su ce a to a ashe waɗannan su ma akwai waliyai a cikinsu kunga saboda yadda da kawai ɗaukar ma'anar walittaka a wurinsu shine duk wanda wani abu mamaki ya faru a gunsa in kuma mutum ya ɗauki wannan fassarar zai zama kowa ma zai shiga ya zama wali saboda abubuwan mamaki suna faruwa a gun hatta bokaye kaga boka in ya zo maka siddabarin su yayi sihirin sa in yi abun mamaki shikenan sai a ce masa wali to kaga wannan ba daidai bane to shine abin da ke nufi da haula in kenan wali hadha tajidu anna haula'i ma'ana ashabur ra'ayi thani su yake nufi domin su ne aqrab mazkurin a cikin siyakin abin da ya ambata Allah sa kuna ganewa yawa sai ce wali hadha tajidu anna haula yadhkuruna anna lil mushrikina wa ahli alkitab cewa mushrikai masu bautar gumaka da ahli alkitab yahudu da nasara suna da nusara'a ma'ana masu taimako daga aljanu kenan yu'inunahum ala qitalil muslimin suna taimakon su akan yakar musulmi sai ce wa annahum min awliya illa kuma cewa waɗannan daga waliyan Allah suke saboda me saboda an ga abun mamaki a hannunsu sai to mu ku kula da siyakin sai ce wa ula'ika waɗancan kuma yanzu ya koma waɗanne masu ra'ayi na farko yawwa masu ƙaryatawa yawwa domin kun san shi yasa kullum ke da kyau mutum wajen fahimtarsa ga littafan malamai ya zama yana fahimtar larabci kuma da ya kamata ha'ula'i menene ha'ula'i ko ismu menene a gurin larabci ismu ishara ne na jam'i ko galibi li alqarib ga wanda kusa ula'ika fa jam'i ne ismu ishara ne na jam'i shi kuma lil ba'id to anan tunda ya kawo ra'ayi guda biyu yana so ya nuna maka siffar masu ra'ayi kowanne ra'ayin guda biyu sai da ya fara ambatan siffar masu ra'ayi na biyu sai sa ya amfani da ha'ula'i saboda kamar su ne wanda yanzu ne gama magana a kansu to da zai magana akan masu ra'ayi na biyu kuma sai kira su waɗancan ma'ana na farko da na gaya maka to sai ce wa ula'ika waɗancan kuma masu ra'ayi na farko yukazzibuna an yakuna ma'ahum ko man lahu kharqu adatin su kuma suna ƙaryata cewa tare da waɗancan ko tare da su akwai wanda yake ma yana da wani abu na keta al'ada su abunsu ba su yadda ba kuma wannan sun ƙaryata wannan kuma sun tabbatar tabbatarwar mara tsari suka tabbatar wa wanda bai cancanta ma a tabbatar masa ba suka tabbatar masa wannan dai galibi dama in kana karanta littafin aqida za ka ga irin waɗannan abubuwan ka ga wasu jama'a kuma dama ita ce dai surar ɗan adam baki ɗayansa a kowanne babi kowanne babi za ka iya fito da wannan da bincike wani ɗalibin ilimin ma zai zai iya fito mana da abin nan harkokin guluwi a babin aqida cewa a babi kaza ga wanda suka yi kaza suka wuce iyaka ko kuma in ce mawaƙif alfirak a babin aƙida a masail daban-daban a kowace matsala za ka samu waɗanda suka wuce iyaka wajen ƙaryatawa sai kuma ka samu wanda suka wuce iyaka wajen tabbatarwa sai ka ga gaskiyar kuma a ina take tsakiya shi sai sai ka ga cewa yanzu misali a babin kaddara babin imani da kaddara ai akwai wanda suka ƙaryata kaddara ba su yarda da ita ba akwai kuma wanda suka tabbatar da kaddarar har suka wuce iyaka suka ce dan adam ma bashi da wani motsi yadda gashi yake in iska ta taso haka yake komai kawai haka Allah yake da shi dan haka duk abin da ya ma bashi da laifi waɗancan kuma suka ce a kai ina Allah bai rubuta komai ba dan adam shine mai aikin sa to kaga idan ana neman gaskiya ina ake samun ta tabbatar da kaddara tare da tabbatarwa dan adam ikon tunani da ikon zabi to haka in ka ɗauko babin sahabbai akwai wanda suka wuce iyaka akwai wanda suka gaza wajen girmama su wasu su bauta musu wasu kuma suna zagin su ana samun wannan aiko ina gaskiya take ba bauta ba zagi haka ne ko in ka ɗauko babin sunayen Allah da siffofin Allah akwai masu ƙaryata siffofin Allah da sunaye ba sa tabbatarwa kamar mu'attila kenan akwai wannan babin kuma akwai waɗanda su kuma mumassila ne suna kamanta Allah da halitta sai sai ai Allah da yace yana da hannu to ai irin na dan adam yake nufi don haka Allah kamar mutum yake kaga wannan su sun tabbatar da sifofi sun wuce iyaka to wannan bata ne waɗancan kuma ba su yarda da sifofin ba sun wuce iyaka wajen karyatawa a ina gaskiya take a tsakiya tabbatarwa ba tare da kamantawa ba laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir to haka a kowanne babi zaka iya fidda waɗannan al'amura din akwai wanda suka yi nisa can gefen da wanda suka yi nisa can gefen kullum gaskiya tana tsakiya a kowanne babi kar ka cire wani babi a kowanne matsala ko kowace matsala ka ɗauko ta kai mata dubi na bincike za ga cewa inda gaskiya take shine tsakiya kar ka tafi tare da waɗanda suka wuce iyaka a komai ko wajen gazawa ko wajen wuce iyaka dawo tsakiya tsakiya ita ce maganar Allah maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani babi dai mutum yana son bincikawa zai samu wannan to wannan kenan kun ga kawo mana masu ƙaryata akwai wannan abin mamaki akwai kuma masu tabbatarwa to sai ce wasawabu abin da yake daidai shine alqawlu thalithu fadi ko kauli na uku wa huwa shine anna ma'ahum manyan suruhu cewa tare da su akwai mai taimakon su min jinsihim eh kar a ƙaryata cewa babu masu taimakon su eh akwai masu taimakon su amma min jinsihim la min awliya illahi ba daga waliyan Allah ba haka in kun ga wani abin mamaki ya auku ga yahudawa ko nasara ko mushrikai ana iya samu ba ba a iya samu ba in an ganshi me sunansa sunansa min jinsi amali shayatin ko shedanu ne jinsin waɗannan mutane karkatattu suke taimaka musu amma ba za a kira waɗannan mutane masu bautar gunki kuma waɗanda suke ko ahlul kitabi ka kira su waliyai saboda waɗancan suna taimaka musu ba insha Allah kun gane wannan zance to sai yake cewa la min awliya illahi azza wa jalla kama qala ta'ala kamar da Allah madauki yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙe yahudawa da nasara waliyai abu wato mataimaka ba'dhum awliya'u ba'd sashen su masu taimakon sashe ne wa man yatawallahu wanda duk ya jibince su jibinta na ƙauna da soyayyar addinin su ya fifita addinin su akan musulmi a minkum daga cikin ku yake sha'awar yahudu da nasara irin sha'awar ɗaukaka gare su da addinin su ya ci gaba irin wannan san to fa innahu minhum to yana cikin su don haka ashe duk wanda kaga yana taimaka musu kenan min jinsihim mun gane wannan kamar wanda yake son addinin su ne ya rinjayi addinin musulunci duk wanda ko yake son addinin wani ya rinjayi musulunci a kun ga ya zama ya fita daga na musuluncin ya koma wanda ba na musuluncin ba mun fahimci wannan zancen to sai ke cewa wa haula'il ubbad waɗannan masu ibada din waz-zuhad da masu zuhudu alladhina laysu min awliya illahi almuttaqin waɗanda ba sa cikin waliyan Allah masu tsoron Allah almuttabi'ina lilkitabi was sunnati masu biyayya ga littafin Allah da sunna taqtarinu bihimu shayatinu shaidanu suna gwamuwa da su su haɗu da su ya zama suna wani abu na hulɗoɗi da su fayakunu li ahadihim min al khawariqi ma yunasibu halahu sai ya zama cewa ɗaya daga cikin su yana da wani abun mamaki wanda ya dace da halinsa saboda me saboda hulɗa da shaidanu ni ne in kuna san in kuna bin wannan darasi tun daga farkon sa har zuwa nan wurin za ku fahimci cewa abubuwan da ake ta faɗa abun mamaki abun mamaki ai shine wani abu dai da ba a saba gani ba sawa'un da a hannun mutumin kirki ko a hannun wanda ba mutumin kirki ba galibi abin da muke dauka da mutane da yawa suka dauka ba a samun wani abun mamaki ya faru a hannun wani sai idan waliyi ne in ba annabawa ba ko to duk abin da yake so ya kara ma ilimi a wannan fagen shine ba haka bane abin abun mamaki da ya saba wa al'ada kan auku a hannun mutumin da ba mutumin kirki ba amma wannan menene ba lalle ya zama saboda zamansa mutumin banza ne Allah karama shi don Allah baya karama mutumin da ba na kirki ba don haka amma sai a ce ne abun mamaki ne ya auku amma ba dan karama gare shi ba dan bai cancanci karama mutum da baya bin qur'ani da sunna wane ne mai cancantar karama shine mai bin qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa yake aiki da su don haka wannan abin da ya faru daga wannan mutumi a wannan aji za a sashi sai dai a sashi a babun me shedanu ne aljanu yake hulɗa da su suke masa wannan abun mamaki wannan kuma kar ya mantar da mu abin da makaranta can a baya cewa ana samu wani lokaci mutumin da yake karkatacce musulmi karkatacce mai bid'a idan ana gwada shi da wanda yake kuma kafiri to akwai inda Allah ke taimakawa mai bid'an akan kafiri wannan in kuma ta ba shi ma mun yi shi yawa garin cewa wannan mai bid'a ne wannan kuma kafiri ne to kaga da kafiri da dan bid'a wane ne yafi wanda dan bid'a ko ba haka bane dan bid'a musulmi ne yana da la ilaha illallah kafiri ko ba ruwansa da ita to Allah madaukaki kan taimakawa addinin sa ko da da dan bid'an ne Allah sa kun gane wannan sai ai wani abun mamaki dan waɗancan su gani su faɗi la ilaha illallah su imani da ita kar ku manta wannan a takaice dai abun mamaki ya auku ba lalle sai ga waliyai ba zai faru na farko dai akwai annabawa suna yi nasu sunansa ayatul anbiya barahinul anbiya ana kiransa mu'jiza a littafai akwai kuma wanda shine na waliyai Allah maɗauki karrama su da wani abun mamaki wannan daga Allah ne don ya karrama su don ya girmama su akwai kuma abin da karramawar ce amma ga addini idan an yi wa irin wannan kamar mai bid'a a karrama shi akan ko a karrama wani aiki da yayi in ana kwatanta shi da kafiri wannan karramawar ga addini ne ba saboda bid'a ba don ba a girmama mutum akan bid'a mun gano nan to akwai kuma waɗanda abun mamaki zai bayyana a hannunsu saboda harkar shaidan waɗannan su ne ko matsafa ko wasu dai mutane masu hulɗa da irin waɗannan aljanu din insha Allah yanzu an gane abin idan hawa nawa kenan hudu insha Allah wa alaikum salam yawa addinin za a kalla ba mutum ba eh sai a ga abin da yake kai eh Allah subhanahu wataala na uku da yake nan yawa na uku za a kalli addini ne ba abin da mutum yake kai ba idan mutum yana kan bid'a kamar da mamu misalin ya shi ma ba mu wannan labarin a baya ko lokacin da Salih Ali Sheikh kawo mana Sheikh Salih Ali Sheikh kawo mana wasu misalai ko a muƙabala da za a samu tsakanin wani mutum yana yi da Kirista da Musulmi to Musulmin ko da mai bid'a ne in yana ja da Kirista sai kaga Allah madauki na taimakon sa akai yau za ga wasu ba mutamakkinuna bane akan aqidar fahimta mai kyau ta magabata da ilimin Qur'ani da Sunna to amma saboda Allah ya taimaki addininsa ta wannan gefen sai a sai ga abubuwan su suna ci gaba mun gane wannan yawa wannan ana kallon addinin ne ba ana kallon shaksin ba to mu je in dai an fahimta ko yawa na yawa shi ma wannan mun yi har magana abu waye lokacin yanki Afghanistan da wada da Malam Salih Ali shi kawo mana diddin ba ku manta ba to sai ke cewa fa yakunu li ahadihim min alkhawariqi ma yunasibu halahu dan haka sai ya zama mutum ɗaya daga cikin su yana da abubuwan mamakin da suka dace da halin da yake ciki lakin khawariqu haula sai dai abubuwan mamakin waɗannan mutanen yu'aridu ba'daha ba'dan sashen su yakan wato yi karo da sashi wani yakan buge wannan wani yakan bi ƙarfin wannan ma'ana dai a tsakaninsu wani ya fi wani kun gano nan masu wannan abin hatta na shaidan din darajar wani ta fi na wani ba wai duk daga Allah na girma masu ba a'a gwargwadon aljanun gwargwadon su da'a da suke musu wannan abin mamakin da zai wa nasa mai bin sa mai bauta masa zai fi abin da wannan yake ai kun san wannan yawa da haka sashen su ya fi sashi wa idza hasala mallahu tamakkunun amma mutumin da yake da tabbaci tabbataccen mutum da yake tabbatai akan hanyar Allah da kuma da'a gare shi min auliya ilah daga cikin waliyan Allah inda zai zo abtalaha alaihim zai iya ruguza na waɗancan baki ɗaya mun gane da izinin Allah wala budda ba makawa an ya kuna fi ahadihim min alkadhibi jahlan aw amdan ya zama cewa ɗaya daga cikin waɗancan masu yin waɗannan abubuwan mamakin ya zama cewa yana da ƙarya ya faɗi wata kalma ta ƙarya kun ga ko ƙarya in an faɗe ta ko da an yi abin mamaki to idan gaskiya ta zo me take bata ta za ta yi yawwa sai ke cewa suna da wannan ƙarya ƙaryan nan ko jahalan a jahilce ba su san cewa ba ƙarya ba ce suka faɗa au amdan ko kuma da sanin su cewa ƙarya ce su faɗa wa minal ismi suna kuma da zunubi ma yunasibu hala shayatin abin da ya dace da halin shaytanu al-muqtarinati bihim waɗanda suke gwame da su lifarriq Allah dan Allah subhanahu ta'ala ya bambance bidhalika baina awliya'ihi almuttaqin tsakanin waliyansa masu tsoron Allah wa bainal mutashabbihin bihim da kuma waɗanda suke neman kama da su min awliya'i shayatin daga cikin waliyan shedanu wannan duka Allah yana yi ne dan ya bayyana wannan da wannan dan ka gane cewa wannan na Allah ne daga Allah yake wannan kuma ba na Allah bane ba daga Allah yake ba daga aljinu yake wannan kuma shine sake dawo da mu dai ya tuna mana mai asalin dalilin rubuta littafin da muke karantawa cewa duk abin da kake gani dai kar ya ruɗe ka dan ka ga wani na tafiya akan ruwa dan ka ji ya ce maka yana sallah a maka kowace azhar da la'asar kowanne zai iya faruwa ba ƙarya ba amma mene sai ka ce wannan ko ya faru in an ga baya bin qur'ani baya bin hadisi a rayuwarsa baya sallah cikin jam'i baya azumi ba tare da mutane cewa yake ma ƙauyanci ne yin waɗannan abubuwan to ka ga wani abun mamaki ko ka ganshi a sama yana yawo to sai ka ce wannan aljanu ne suke ɗaukarsa don su ruɗe mabiyansa su ɓatar da su amma ba za ka ce walittaka ba ce domin me a zahirin rayuwarsa baya bin qur'ani baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ko baya karrama duk mutumin da baya bin qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan insha Allah an gane wannan kuma shine dalilin dama littafin da malamin ya rubuta sai sai qala Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala yana faɗa hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin wani ya taba ambata mana ita baya shin in ba ku bana ba ku labari ba wani su wane ne wanda shaydanu suke sauka a kansu eh alaman tanazzalu shayatin su wane ne wanda shaydanu ke sauka a kansu yace tanazzalu ala kulli affakin afim shaydanu suna sauka ne akan duk wani makaryaci kuma mai zunubi zaka sami ƙarya yake kuma sannan yana fajirci ku duba ku gani wata hikima ta Allah da balagal alqur'ani Allah ka Allah ne ga mana wannan kuma da gaske da waɗannan mutanen ake shedanu suna saukowa ne gun waɗannan mutane zuwa waɗannan iri affak in an ce affak shine mai yawan ƙarya ba mai yawan ƙarya ko irin boka sannan kuma afimun mai yawan zunubi ayi fajirci a lalata matan mutane ayi shirka ayi kaza ayi kaza duk kazanta ta halaye ba wanda ba a yi to kun ga masu waɗannan su ne wasu ka fi cancanta a kira su masu abin da za a wasafta mutum da shi a ce masa afim Allah samun gane sai ce wal affaku alkazzabu abin da ake nufi da affaki shine makaryaci mai yawan karyar ma wal afimu shi kuma in an ce mutum mai zunubi ana nufin alfajiru mai yawan fajirci a wa min a'zami ma yuqawwi al ahwal ash-shaytaniyya sama'ul ghina wal malahi to ne shiga wani abu daga cikin abubuwan da suke karfafa halayen shaidanu a samu halayen shaidanu mun an sai halayen nan ba ku manta ba al'ahwal ana nufin me kawarik abubuwan mamaki da za su auku ko wani abu na canjin yanayi da hali da mutum zai shiga wajen alaka da shaidani ko aljani to wannan abun daga cikin abin da ke karfafa wannan irin lamari na shaidanu nan na aljanu akwai sama'ul gina'i wal malahi jin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe duk wanda aikinsa shine jin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe to ka gaya masa yana tare da aljanu yana cikin abin da aljanu ke sha'awa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye in mutum na tare da su to za ka samu wannan wa huwa sama'ul mushriki wannan kuma shine abin da ake cewa dama waƙen mushrikai a zauna a yi ta abin tofi da fito ana ta waƙe-waƙe kamar da Allah maɗauki dai siffanta mana a Qur'ani gashi nan malam shi ma zai kawo mana anan yace qala Allah ta'ala wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya dama bautar su da suke yi sallar da suke yi inda albayti a wurin daki ba wani abu bace illa muka'an wa tasdiya fito ne da tafi yawa ayi tafi ayi fito wani kuma da me ake yin tafi da fito me suke taimakawa mutum da shi wajen waka ne wannan idan mutum ya rasa kayayyakin kaɗe-kaɗe kenan a zamanin da mutane ku suka samu kayan kaɗe-kaɗe shikenan haddith wala haraj sai ga abubuwa suna ta faruwa kai alhamdulillah mutum ya gode wa Allah akan ni'imar Qur'ani da ni'imar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne ga sunan haka suke aukuwa ku duba tuntuni ya faɗi wannan abun gashi nan shi zaka gani duk wanda suke kan harkar bid'a zaka gansu suna sha'awar waɗannan abubuwa yawa ai kiɗa ai rawa ba sa ganin ma wani abin damuwa ne yanzu ku duba ku ga babban abin damuwa irin waƙe-waƙen nan da ake da sunan yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu disco sosai ake me hada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da disco ai ta yin abu a ta da hankalin mutane kuma a ce yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin waƙen har yanzu a wasafta shi da siffofi siffofin nan na Allah ne shi ne a ciki shi ne a waje shi ne kaza shi ne kaza shi ne waye duk sufofin Allah ne huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin sai a dauko abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan bai kamata ba wajibi ne musulmin da ya yarda da Allah kuma Allah yake da kima da daraja a zuciyarsa ya yarda da Allah ne ya halice shi to ya girmama Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ne sama da Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi a so shi wajibi a yarda da shi wanda duk yake jin kokwantan san sa ma ga manzo Allah sama baya san manzo Allah to kafiri ne amma fa manzo Allah ba shine Allah ba lalle ka bambance wannan shine zaka zama mai tauhidi ka zama musulmi na kwarai Allah subhanahu wataala ya tsare mu to waɗannan abubuwan duk suna tare da harkar wake-wake din nan da kaɗe-kaɗe sai ga yanzu gashi nan a wasu irin tafiye-tafiye har a samu yanzu misali a masu harkar shi'a yadda suka batar da samari wai har da 'yan iskan manzon Allah haka za a gan su ana wannan suna wannan muzaharar tasu a wasu garuruwan da masu sako wando din nan duwawunsu a waje rabin duwawu me ake ce musu as down ko wai su ma akwai na manzan Allah suna tafiya haka wasu sunan su yan iskan manzan Allah akwai kuma karuwan manzan Allah su ma mata suna shan taba suna iskanci an sako su a cikin masu mubahara wasu sunan su karuwan manzon Allah wannan yanzu girmama manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kuma an kawo kayan badujala kiristoci suna taya wasu suke musu training kuma wannan duk wai ita ce wai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce ba haka bane kai ne sai a ce kai ne baka san manzon Allah baka san ahlul bait to Allah sauki Allah sauki Allah shiryar ita ce dai da'imin addu'ar mu qala ibn abbas abdullahi dan abbas wa ibn umar da abdullahi dan umar wa ghayruhuma da wasu wanda ba su ba min salaf na daga magabata suna cewa at-tasdiyatu at-tasfiqu bil yadi abinda ake nufi da tasdiya shine tafi da hannu haka wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya muka'an shine fito tasdiya kuma shine tafi yawa fito muka tasdiya kuma tafi da hannu to shine abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar sun fassara abin da ake nufi da tasdiya shine wannan tafi din da hannu ko wal muka'u mithlu safiri yawa shi kuma muka shine kamar fito da baki kun san wannan wanda ake dina a sa hannu dina a ciki fi fi din nan an dade fa anan sa tun can baya zamanin su ne suna bada labarin irin sa tun ma wancan zamanin can farko ba ba wai sabon abu bane na zamani yanzu an dade ana irin wannan don haka wannan shi ake nufi da tafi fito shine muka yace fa kana al mushrikuna yattakhiduna hadha ibadatan su mushrikai suna daukar wannan ibada ce wa amma nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu amma annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa fa ibadatuhum bautarsu ita ce me ita ce ma amara Allah bihi shine abin da Allah ya umarni da shi min as-salati wal qira'ati wal zikri wa nahwi dalika ayi sallah a karanta alqur'ani ayi zikiri wannan shine ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai amma a zo a zauna ana jin kida a ce wannan ibada ce wannan baya cikin baya cikin ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal istima'ati shar'iyya da kuma haduwa ta shari'a wannan ita ce aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadu ran juma'a a hadu idi karami da babba kamar da dai Bahaushe ke cewa walam yastami annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ala istima'i ghina'in qatt annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba haduwa da shi da sahabbansa akan su ji waka ba su zauna haka ana kida ana waka ana ji idan za ga yanzu a ce wai malamai malamai na addini su sa yaran su suna kaɗe kaɗe a gaban su kuma abu mamaki sai ga wani lokacin su manyan sai su goce ba sa yi har inda ake rawar wannan ana waye sai ga manyan sun koma sai a bar yara suna yi sai a ce ai ba komai duk ibada ce in aiki na samun lada ne ya kamata ka zama a gaba mutum ya fito ya tika a gaban mutane in ba jin kunya Allah sauki yace la bi kaffin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tsayawa saurari wani abu na kida ba la bi kaffin ko da tafin hannu ake kidan wala bi duffin ko da duffi tufa wannan abin nan mandiri yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya taba hada shi da mandiri duk wanda ya dangana masa shi ƙarya yake annabi sallallahu alaihi wasallam bai san wannan zancen ba yawwa wala tawajid ko irin wannan tawajidin mutum yayi abin nan jazaba ta kama shi ya fadi wai an kida ko an yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya fadi wala saqatat burdatuhu mayafinsa bai taba faduwa ba kamar da diske ka wannan ƙaryar wai annabi sallallahu alaihi wasallam an taba kida irin wannan mandirin har garin jazaba wai ta kama shi yana haka wai har mayafinsa wai ya faɗi wannan duk aka ake kawo jahilai ana gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ina ruwansa da wargi me hada shi da irin wannan wasa yace kullu zalika kadhibun wannan duk ƙarya ne bittifaqi ahli ilmi bi hadithihi da ittifaqin malaman da suka san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san wallahi wannan abun ba a yi shi ba to dole mu tsaya anan saboda lokaci ya kure da fatan Allah subhanahu ta'ala ya kara fahimtar da mu Allah kara tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka karkace kuma Allah shiryar da su sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am eh masu hankali masu hankali rohanai abin da ake nufi da rohanai shine arwahin mutane da suka mutu sai a yi zancen cewa aljanu ko waɗannan mutane da suka mutu wai ruhinsu ne taso ya zo daga nan da suke cewa ruhanai amma asali aljanu ne da suke bayyana a matsayin kamar mamatan da suka mutu shine ake cewa ruhanai ba wasu ba yau da aljanu su ne ruhanai eh yawa ne a kira sunan ruhani duk shirka ne yau duk abin da za a kira shi ba Allah ba a ce ya zo yi wani abu wannan duk shirka ne babu wanda ake roƙo in ba Allah ba wanda duk ya roƙi wani wanda ba Allah ba ko mutum ko aljini ya ce wane kai mun kaza kai mun kaza cikin abin da ku dama ba mai iko a kansa sai Allah a lokacin da kuma wannan din baya nan ko ya mutu wannan shirka ne shirka kuma ta fidda mutum daga addinin musulunci Allah ya sauki wa alaikum salam na'am an tare shi da mandiri wannan shi ma hadisin bai inganta ba dala albadur alaina duk bai inganta ba duk zance ne ba shi da asali akwai shi a littafai amma isnadin yadda aka roto ba ingantacce bane cewa an tari manzo Allah sallallahu da tsala albadur alaina min saniyatil wada'i waye waye babu eh saniyatul wada'i ma a makka take yau ba a madina ba lakin an yauwa yauwa na abin da ke maka an gashi madina a ce Allah ya kyauta eh kwarai to addini rashin sani ne rashin sani ne ƴaƴan wace sa kula ki to ayi karatu idan baka yi karatu ba abin da yake daidai sai ka gano sai ka dauke shi abokin gabarka abun kuma da yake ba daidai ba sai ka dauke shi kake so saboda ba karatu amma an yi karatu sai ka gane la ashe ma abun ma ka ga yadda yake yau ba yadda za a yi abin da Allah ke so a bauta masa ya zama ba shi da tsari akwai rashin hankali a ciki akwai kaɗe kaɗe akwai wargi akwai saban Allah a haɗu da maza da mata ana rawa a ce bautar Allah ake yi wannan abun Allah ba zai sa wannan abun a matsayin bautar da zai ba da lada a kai ba a ware a matsayi a lungu mace da namiji ana wasu abubuwa ba ce wannan wai biki ake yi kuma ga kiɗa ga menene kuma a ce addini ne sai ai wannan abin za a samu lada sam sam sam ba a hanyar manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye barakallahu fiku